أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu daman ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna nabiyu rahma wallafin Profesor Muhammad Athani Umar Musa Rijal Lemu hafizahullahu ta'ala wannan shine darasi na goma insha Allah a cikin wannan littafin haka ne ko a yau muna ranar litinin 14 ga watan safar shekara 1446 na'am 15 ne to 15 minista kenan 46 hijiriya wanda shine ya daidai da 19 ga watan 8 watan ut 2024 miladiya isahat muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya mana gaba katar da faɗan gaskiya da aiki da shi idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya zan mu tashi marahilu da'awa ko wanda a cikin darasin mun ce insha Allah ko da 'yan mintuna ko minti ɗaya ko biyu haka zan mu yi bayanin kansu haibu rumi wanda zan mu ga a cikin sabbai shine a dai ba a cikin a cikin sira kai da ta suka gabata wanda muke yi shine wato ba mu danyo nubza ya sira akan tarihin shi ba da ran nan mun haɗu su ne harko-harko cikin mawali da suka musulunta mutum insha Allah yau za a dan haɗin maganganu kaɗan kan suhaibun rumi rabin minti ko minti ɗaya wato suhaibun rumi ya kasance bawan Allah ne cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka sha wahalar rayuwa kuma suka kama musulunci kamu na kirki saboda suna cikin harko-harkon da suka musulunta cikin mawali ayoyi sun sabko kan irin su haibu da amsalihi wanda har suke ganin cewa annabi kai da irin wannan ne kake zama sai isko annabi da shuhaibu da ammar bin yasir da bilal akce da irin wannan ne kake zama sai Allah yake ce ma annabi kan ka kuskura ka koyi wannan ka koru wannan wanda suke roƙan suke neman huska yarda ubangijin su yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi sahiya da marece yuriduna wajha suna neman yarda ubangijin su sahibul rumi ayoyi sun sabko diya daga wato sanadiyar su ire-iren su ya kasance mutumin rum ne lokacin wasu suna cewa tserowaye daga Rom ya zo nan Makka ya shiga cikin wato Bani Tamim cikin mawali ɗinsu wasu suna ganin siyo su ne aka yi cikin bayu ya shiga cikin Bani Tamim to almuhim shi dai Suhaibul Rumi a lokacin an ɗewtar da shi musulunci ya zo yana cikin harko harkon wanda suka kawo musulunci sosai Suhaibul Rumi azabar da aka mashi da irin ta Bilal kusan ɗaya ɗaya ce ka san ai an aka yi bayanin azaba zaka ga cewa cikin manya-manyan da suka sha azaba cikin musulunci wane ne bilal to shi su haifin rumi daga cikin azaba da ake mashi haifar da ɗin constance yake sai ya huta hayyacin shi ba wai rashin lahiya ba ko ba tsantsa azaba ce take sa ya huta hayyacin shi ya shiga surutu ya shiga sabbatun banza ya huta daga constance ɗin shi an aka bashi ya sha azaba can aka bar shi ya huta ya dawo yanayin shi kuma su ɗora mashi akan kawai ya kafirce sahabin rumi yake kafircewa a hijirar shi kuma a hijirar shi wato sun isko shi zai yi hijira tare tare da Ali suka yi hijira shine wanda suka ce ai ya zo makka ba garin su bane ba ya zo ya yi samu kudi a makka kuma yanzu zai tattare ya tai kudin ya tai da su madina garin su ne ya zo ya same su inda ya same su nan zai bar su ya ce bai huto da komi nashi ba suka ce a ba su yarda ba ko su kashe shi ko ya ba su duka dukiyar da ya samu duka dukiyar shi zai yi hijira ya ce in dai dukiya ce ni ku bar ni in je wurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku je wuri kaza ku je wuri kaza ku je wuri kaza tana can duka dukiyoyi na na aje su aka tura wani ya je ya tabbatar haka ne ya ta dawo ya ce musu haka ne suka sallami sahaba ya je hijira suka zo suka kwashe dukiya ya isko annabi a quba annabi yana ganin shi ya ce rabi halbai'u ya aba yahya ya ce madalla da wannan kasuwancin wannan kasuwanci ne mai riba kai ya kai baban yahaya kaga ba telefon ba ke da kai ko ba whatsapp ba ba facebook ba ba apple video ba ba komi ba rasulullah yana yana zuwa an kama annabi sai kansa din ya gani yake ce mai madalla da wannan kasuwanci kai wannan kasuwanci ka ci riba shi a baya haya dan yayi hijira kadai ya sallamar da duka duke shi bayan yana dukiya da yawa shin kai yanzu za ka iya sallamar da ‘yar dukiyarka kaɗan kan wani sha'ani na musulunci Allah mana gafara suhaibun rumi babban mutum ne cikin sahaba da duwan lahalai ya zo ya zauna madina wanda duk yakin da annabi ya yi da shi aka yi shi mun gane ko kusan duk yakin da annabi ya yi da shi aka yi shi sannan shi ne lokacin da aka soki umar umar yana khilafa aka soki umar ai umar mun gani waye soke shi abu lu'ul'ul majusi shi ya soke shi da wannan wukan nan ne haka hinjar sunanta mai laushe-laushen na haka ya taka mai kuma ya janyo laushe-laushen nan wukarsu ce suna da ita laraba nan suke taka ta a tsatsonsu ka gane su daga waje suke taka ta ba irin taku ba ta ciki ai ku ta ku ciki kuke sata ko su daga waje suke sata ado ce kuma wuka makami ce ya zo ya taka mai kuma ya janyo umar sai da ya kai an ba shi madara sai ya ga tana hutuwa daga cike shi tumbin a tsage hanji a tsage ya san bai bayayi ba to a lokacin da umar aka soke shi su shi ya ce masu haibun rumi ya ja sallah kan musulmi su yi shawara ka yi shawara a hudu khalifa an gane ko ya ce ku yi sha su shi ja sallah ku kuma musulmi halsallan nasu lokacin da yake tashi yana halsallan nasu su haibun rumi ya ja sallar jama'a kamammi kamun musulmi su ɗauki khalifansu an gane ko sannan kuma ya kasance shi sai a lokacin da aka zo fitina ta wasu marci ko tewaye nan dai hali ya mutu a madina kinan yana daga cikin manya-manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mawali ne bararrun bayu ne wanda suka musulunta kuma suka kama musulunci da kyau yadda ya kamata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka darasin mu ne yau insha Allah zan mu tashi marahilud da'wa etap etap etap etap da da'awa ta biyu ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-musannif rahimahullah ta'ala malan yake cewa rawal bukhari bukhari ya rawaito an ibn abbas hadisi daga ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su su bi qala yake cewa lamma nazalat yayin da wannan ayat ta sauko wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi dangin ka makusanta ka gargadi ya rasulullah ka gargadi danginka makusanta suratul shara 314 sai wannan hadisi yace sa'adan nabi sallallahu alaihi wasallam ala safa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau saman dutsen safa fa sha'ala yunadi sai ya kasance yana kira ya bani fahadi ya ku bani fahairi ya bani adi ya ku bani adi libutuni quraishin a cikin tsatsakiyar wato garin cikin ƙuraishawa yake kiransu hatta shi ta ma'u sai da suka tattaro gaba ɗaya kaga sama dutse ya hau ya ce ya kufa miwa ne kufa miwa na ku huto to kai ku ba a kira ku ba ko san kuma kowace fami tana da renewal ɗin sami ya kai ka kai da kashin ana misali an ɗauki gangami ana to hausawan da magarar duk su taho wuri kaza kai kun ba ba haushe ba mi zai kai ka kaga ai ba kaje ba ko to sai ya kira su su wannan quraishawai an gane ko faja'ala ar-rajul sai ya kasance a zo izalam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa in mutun ya kasa ko wani abu ya hana shi hutowa ya ji gashi ta muhammadu amin yana ta kira ya kasa fitowa sai ya tura wani ya ce je shi mana menene je ka je ka mu ne ake kira je sauraro mana menene an gane ko faja abu lahabin wa quraish wa quraish sai abu lahab da quraishawa sai suka zo faqara sai annabi ya ce ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan biwadin turidu an taghzu alaykum akuntum musaddiqiyya ka duba rasulullah kai tsaye bai ce masu ba sai da ya musu bi sai da ya masu wani phph don ya tabbatar wane ne shi a cikinsu ya ce yanzu misali muna nan gani sama dutse hukun taro idan har na ce maku ga dawakai nan a bayan wannan dutsen sun zo suna shirin yaƙanmu shin za ku gaskata ni kaga don ya san menene don ya san matsayin shi ai za ka ga wato rasulullah yana da sistem ɗin nan da yake masu sai suka ce ne kalu na'am suka ce tabbas za mu gaskata ka ma jarabna ma jarabna alayka illa sida ba mu taba samun wani zance ba gare ka wanda yake na banza in ba gaskiya ba da abin da kace mana kawai gaskiya ne saboda wanda ka san baka taba ganin ya maka ƙarya ba in ya ce ma abu ko abin impossible ya gaya ma ta za ka haka ne haka ne ko mutumin da a rayuwarka da kake ganin shi kun zamna da shi kullun lahiyar shi lau bai taba maka ƙarya ba shin wai yanzu dan ya zo ya ce ma za a yi kaza kana yarda ko baka yarda kai tsaye sai ka yarda tunda baka bai taɓa maka ƙarya ba sai suka ce eh tabbas ba mu taɓa ganin ƙarya gare ka ba annabi sai ya ce masu fa inni razirun baina yadayya azabun shadid ni mai galgadi ne gare ku ana zo maku cewa idan wanda bai yi tuba ba ya imani akwai azaba mai raɗaɗi da zata zo kan shi qala abu lahab fa qala abu lahab a lokacin abu lahab wai ai mun sa Abu Lahab amman manzo Allah ne ko wan baban shi ne wan baba annabi ne sai yace mai tabballaka sa'ir sa'ir yau sauran kwanakin duka hannunka ta kare kama a ce kama a Hausa a ce Allah wata ranka tur da kai kai ka hallaka kaga bone kaga mummunan kalma ce ya hada ma Rasulullah an gane ko yace alihaza jama'atana shin wai dan ka hada mana wannan abin ne kazo ka tattara mu fanazalat daga nan sai aya ta sauko ka san shi rasulullah gaba daya in shi aka taba bai magana in ka taba addini ne zai tashi an gane ko shi yasa kai ma musulmi dan an taba ka ka yi hakuri ka daure amma kar ka bari a taba addini ka kyale duk wanda ya taba addini dole ka taba shi amma dan an taba ka da an yi waye in ka iya hakuri ka yi hakura an gane ko amma kar ka bari a taba addini rasulullah in shi ka taba bai magana ya kyale saboda in ka taba shi Allah ke rama mashi an gane ko kaga gwada-gwada ma yayin magana da ka bar shi direk Allah mana gafara sai Allah ya sabko tabbata ya da abi lahabin wa tab ai ba hannun kowa bane ya tabe sai hannayen abi lahab suka tabe shi ma ya tabe shi ma ya gabo ne ya hallaka ya lalace Allah ya ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab da dukiyar shi da abin da ya tattara duka abin da ya tsororo ta ba za su taba mashi amfani ba ba su mai da wani wadata ba Allah ya ce sai sula naran za ta lahab da sannu za a sanya shi wata irin wuta naran bin nakira za ta lahab mai hababbaka wa mratuhu hammalat al tare da matar shi mai ɗaukar kiraraya mai ɗaukar karmami fi jidiha hablum min masad a cikin wuyanta akwai mai igiya wato an saƙa ta da wuta ai shi ne duka sai da suka zo sai intikami abu lahab ya zo ya yi intikami ya isko wato sahansa da wannan suka mai kashe an gane ko ya zo ya yi intikami wura annabi lokacin hamza har yake ce ma abu talib shi yanzu abu lahab da ya tashi da yana da hankali ba muhammad ba ya ce sai sulana raza ta lahab kaza kaza ya ce da sai ya musulunta kenan in ya musulunta kenan wannan musuluncin nashi ya karyata ayoyin nan an gane ko hamza lokacin kayan hamza ya musulunta ne yake wannan maganar nan kaga da abu lahab ya musulunta bayan ayoyin nan an sauko da mi kenan da a zahiri za a ce a zahiri ya karyata ayoyin an gane ko ita kuma matar tashi ita kuma da ta zo cewa ta ni muhammad yake ma wannan abin ai yau sai na mai rotsi sai na rotsa shi mun san rotsi na'am meros a iko Allah da dutse a biji kanka a wasa ma kai da dutse shi ne rofi Allah mana gafara ta ce sai ta rotsa shi ta zo tana faɗace-faɗace ta isko abubakar da annabi suna zaune ta yi da zanga-zangarta tana ina abokin naka ni zai ce ma kaza kaza abubakar ya ce wai bata ganin ka ya ce annabi ya ce mai bai yiwuwa ka ganna ainihin nan mala'iku Allah ya sa mala'iku sun sa hijabi suna hira da abubakar amma ita bata gane shi wannan cikin mu'ujojin rasulullah ne yana da mu'ujoji da yawa zan mu ga wasu nan gaba insha Allah ka gani ko to wannan kenan haka zalika wa rawal bukhari wa muslim bukhari da muslim sun rawaito an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata gare shi kala yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina anzalallahu azza wa jalla lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko wannan aya annabi ya tashi wa an zira ashira ta kala akrabe ka gargadi danginka na kusa ƙala ya ce ya ma shara ƙuraishi ya ku taron ƙuraishawa da ya hau safako ishtaru an fusa ku ku sayo kawunanku daga cikin maganganun da ya faɗa musu ne ku sayo kawunanku ku ceto kawunanku daga wuta la'ahu ne an kun minan lahi shai'a ku sani wallahi idan ba ku sayo kawunanku daga wuta ba ni ban isa ba in wadatar da ku wurin Allah ko menene ko mun kadarsa shi annabi ya ci gaba da cewa ya bani abdu manaf kaga da harko quraishawa ya ce gaba ɗaya kabilar su gaba ɗaya an gane ko kamar kai ne ka ce ya ku taron hausawa in kai ida sai ka ce ya ku famiwa ne ya ku a haka haka ne rasulullahi biyu al-aqrabu fal aqrab yace ya bani abdu manaf ya ku fami abdumanaf ku saurara ku ji yace wallahi la ughni ankum min allahi shay'a yace ni bai isa ba in wadatar da ku wani abu a wurin Allah inda har ba ku yi imani ba an gane ko ya dawo yace ya Abbas bin Abdul Muttalib yace ya kai Abbas dan Abdul Muttalib wan babana ko ko kanan babana ammi shike na ammu rasulullah yace la ughni anka min allahi shay'a Abbas ka sani ni ban isa in wadatar da kai bora Allah ko kada ka duba wa rasulullah mutane na kusan shi ne da yake faɗa ma yowai idan rasulullah bai isa ya yi wannan ba wane ne wani sakarai ne ya isa ya zo ya ce zai ma wani abu a gauran Allah subhanahu wataala har ya zo ya sanya ka aljanna wai ko ya baka aljanna Allah mana gafara yace ya safiya ammata rasulillahi ya ke safiya ‘yan uwar baban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce la'oguni an kimi da Allah shi'a ya ce safiya ya ke ‘yan uwar babana baba ne ko ya ce wallahi baba ne ta bai isa umarki wani aburan Allah ta ga yana matsowa yana matsowa a ƙarshe ya ce ya fatima bintu Muhammad kaga fatima ita ce tana cikin wanda rasulullah yake so sosai a cikin ɗayan shi ta yake so sosai an gane ko ya ce ya ke fatima ɗiyan muhammad ita da aka zo kanta ya ce salili mashi iti ki tambaye ni duk abin da kike so a matsayinki na ɗiyata zan baki wato soyayya tsakanin ma'aihi da ɗa ƙarshe ce lasiya ma in ka kasance kai ne uban naka yi so lasiya ma in ka kasance kana da wani abu wanda baban ka yake so za ka ga kuma an ce ita kuma fatima tana kama da rasulullah sosai hatta da tahiyar shi hatta da ta yi shi taɗo ko kama take sosai da rasulullah yana son ta sosai an gane ko ya ce ki tambaye ni salini ma shi itimin mali ki tambaye ni dukiya ta duk abin da nake da shi tambayin na abin da kika gada ma baki zan yi fatima diyata ya ce amma ki sani lahu ne an kimin Allah sha ya ce wallahi ba ni iya maki komi a wurin Allah idan nake imani to ka duba hoyon da rasulullah yake da fatima in rasulullah bai iya kara fatima wane ne ya isa ya kara wani Allah mana gafara ai babu shi mala yace ma min durusi hazin marhala wannan premier etaf ta da'awa ko yace ma wato bayan mun ga eh etaf wacce ta mun ga wacce etaf ashe wannan ba premier bace ba durusi ce ko mun ga etaf da'awatu sir wato kira a boye yanzu an bace an bayyana ko ka gani yace ma durusi din da zaka doka إن عدم استجابة الفور لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته إلى دعوة لحجة قاطعة على من يحاولون تفسير هذا الدين بأنه ثمرة من ثمرات قومه ya ce abin da ya sa yana daga cikin hikimar da Allah ya kaddara mutanen annabi da harko suka ki imani ai mun gani mutanen rasulullah sai daga ƙarshe-ƙarshe suka yi imani ƙurai shawa ko ya ce to rishin imanin su don harko hujja ce za a yanke mamuta hanzari kan wani ya tashi ya ce a dama addinin na gidansu ne su ana ne kuma su suka kama shi su suka daga abinsu to don ma ka sani ba su bane ba nan nesa suka shigo suka daga addinin su sai daga baya da yawa suka shiga an gane ko ya ce da a yanke ma hamza ne wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma qama bi hadhihi da'wa li tahqiqi makasibu siyada wa maslahatin lil ummati al arab bi wajhin am wa ishratihi bi wajhin khas kuma ka dan kanka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ne dan dai ya kawo yayi kira dan dai yayi mi ya ceci maslaha ya ceci altere na larabawa ko na mutanen shi ko na neman mi mulki gaba da shi ya saya wannan sai ya kasance yan uwan shi na harko ba su kama ba mala ya ce abu na biyu tabattu in nasu an duhuri fil islam la dalilun alama da kowace tamakkunin adati wa taqalidi fil mujtama illati ta'ishu zamani zamanan tawilan fil jahiliya wa fasadul fitri rishin amsar da'awa da mutane suka yi kai tsaye yana nuna ma cewa duk kabila ko al'ummar da ta jima cikin jahilci ko ta jima cikin banna ai ran da mun yi bayani an Allah ya kai ka wuri kaza ta yadda zaka yi da'awa to Allah ya kai ka wurin wanda suka jima cikin jahilci ko bid'a ko banna ba kai tsaye ba za su amshi addini zan za su amshi gyara a sai sun bi a hankali a hankali an gane ko wa yuwajihu du'atu wada'an misali fi hadha fi في المجالات الإسلامية التي تعيش فترة من الزمن لا تستطيع لا تسمع لصوت الحق ولا تعيش سنن الهدى kenan kai a matsayinka na da'iya ka san irin yadda za ka yi da mujtama wanda ba su samu ba magana ta musulunci ko ta gaskiya kenan ko kullum cikin jahilci suke cikin wannan kenan ka san ta hanyar da zaka biyo musu an gane ko fa inna da'iya nam fa inna da'iya yuwajihu باستنكار شديد حين يصبح بينهم بدعوة الحق ويحاول إعادهم إلى فهم الإسلام الصحيح kenan a matsayinka na mai kira zaka ga cewa zaka sha wahala iya wahala kaga ina rasulullah ya sha iya wahala an gane ko to kai ma Allah ya kai ka irin wayannan mutanen kasancewa zaka iya shan wahala kamun kamar duka hanya ta gaskiya ba hushi ba zaka yi tari ba tashin hankali ba a zaka sha wahala kuma ita wannan wahalai wato cikin ladanka kake malam yace darasi na uku malam yace inna fi khususiyyat al-amr bi indar al-ashira isharatu ila darajati al-mas'uliyyah allati tata'allaq bi kulli muslimin wa kulli da'iya da aka ce ma annabi wa anzir ashirata kal aqrabin ka fara gargadin dangin ka na kusa ana son ka gane kai a matsayinka na musulmi kai a matsayinka na mai kira wanda ya kamata ka fara kira su ne danginka na kusa an gane ko danginka na kusa karka kuskura ka bar su stay a karkare sai ka seto su kai a matsayinka na musulmi a matsayinka na da'iya sai aka ce ma annabi ka kira danginka na kusa an gane ko fa karkana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahtamil mas'uliyata tijaha nafsihi yanzu ka gani kai a matsayinka na musulmi ko a matsayinka na kira annabi ka gano harko sai ya dauki mas'uliyar kan karan kanshi kenan menene karan kanshi ka fara gyara kanka an gane ko ka fara gyara kanka ka fara inganta kanka yadda ya kamata an gane ko bi wasa fi kaunihi mukallafan saboda annabi anan kaga mukallaf ne kai ma mukallaf ne kenan ka fara gyara kanka ka gyara ayyukanka ka duba meye matsalar ka saita kanka da kanka waya wa yuhammiluha tijaha usratihi wa ahli sannan sai annabi ya doke ta ya kai mafamin shi kuma da iyalan gidan shi kenan kai ma duk wani abu na kirki wato na da'awa na seto hanya an gane ko ku anfusakum wa ahlikum nara ku yayi dan kawunan ku da iyallan ku daga wata irin wuta sai ka kawo ma iyallanka da kuma ƴan uwanka bi wasat kaunihi rabbul usra dan kai chef de famille wa za asra al qurba saboda kuma kana da me ake ce mishi tasiri na kusanci da sauran su wannan ɗiyanka wannan kuma ƴan uwanka wannan matanka wannan ‘yan uwanka duka sai ka yi kiransu sun makana ya tahammalu almasu'uliyata tijahan nas kulluhum bi wasfihi kaunihi nabiyyan wa rasulan min Allah azza wa jalla sannan bayan ya kula da kanshi ya kula da iyallan shi sai ya dauko wannan nauyin ya watso shi duka duniya kai sanin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne kuma manzo daga wurin Allah subhanahu wata'ala wa yatasharraku ma annabi fil ma annabi fil ula kullu mukallaf kaga kowane mukallafi a na harko sai ka kula ka kula da kanka duk in kai mukallafi ne mun ga ai malam bai adadi mi yace awwalu ma yajibu alal mukallaf tasyihu imanihi ka fara gyara imaninka wa fi saniya annabi ka kula da iyallanka shine yace kullu sahibul usra duk wanda yake da fami ko na karkashin ka ko yan uwanka wa fi salisan ulama wal hukam ana uku kan mutane gaba daya duk in kana da abin da zaka iya haɗi malamai ne kai masu hukunci ne kai hakimai ne ɗaliban ilimi ne ka tanatar da jama'a mala ya ce wannan marhalar ta farko ta biyu kai ga abin da zamu doka sai as'ila lil muraja'a yace mata bada annabi sallallahu alaihi wasallam bi da'wati shahran yaushe ne annabi ya fara kira a bayyane ma mawqifa bi lahabin min da'wati annabi abu lahab menene wannan din shi matsayin shi a kira annabi sallallahu alaihi wasallam uzkur ma ta'rif min durusi hadhihi al marhala ka bada labarin abin da ka sani daga cikin darussan wannan etap din malam ya ci gaba da cewa na'am mawaqiful mushrikina min da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam matsayin mushrikan makka akan kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su ya suka tsaya suka kalla annabi malai ce inda ma ra'at quraish anna ta'siru hazihi da'wa lam takun muhaddadan kama kana al-hal ma'a man da'a ila nabz al-asnami qabla muhammad sai suka ga cewa ka san ada an yi wasu mutane bayan Allah a makka su ma sun yi kiran kai a watsa gubautar gumakai shirme ne yanzu daga cikin su naufal warqatu bin naufal ai shi kaurace masa yayi ya hasa shiga cikin saboda wata kokon su sai suka ga cewa kai shi wannan tsarin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin tsarin wancan mutanen bane ba shi har mutane yake janyuwa suna shiga cikin kotan shi ba su kote ba ai akwai lokacin da suka ce da shi ma Muhammad ya kibauta goma kan ya koma irin su warqa ya tafi shi da ba ruwan mu da shi amma to yayi man mutane yake yana rarake mu an gane ko قالت في وجه التماثل الشتى أساليب ووسائل الترغيب والترحيب sai suka tashi suka nemi solution kala-kala ta a tsaye da da'awa annabi a cikin solution da akwai targiba a kwadaitar da shi akwai tarhiba a tsoratar da shi an tsoratar da annabi kuma an kwadaitar da shi lisaddihim an hadha at-tariq alladhi haddada maslahahum wa min abraz tilka al-asalib dan a toshe wannan hanyar nan ta da'awa annabi sallallahu alaihi wa sallam wadda ta toshe wato intere din su tunda intere gare su shi kuma annabi ya zo ya ce da'awa tsa wa'annan abubuwa a koma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai suka dauki usulub usulub zamu ji wato system system da suka dauka makirci kala kala da suka kulla ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam malam yace al-uslub al-awwal makirci na farko muhawalatu ta'sir ala ammihi abi talib kokarin yunkurin yin tasiri akan wan baban shi abi talib ai sun sai mun gani a baya shine yake kulawa da shi shine yake kare shi shine yake kula da kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya da'awar shi sarar shi haka ne ko to yanzu so suke sai daskona wani matsala cikin zuciya abi talib ya shanya hannun shi daga annabi mala yace ma kana awwalu uslubi lajahu ilayhi huwa muhawalatu ta'assur ala ammi abi talib hatta yakfihi an da'wa aw ikhrajihi min hibayatihi sai suka zo suka isko abu talib suka ce da Allah wannan dan kanan naka kawai ka ce ya tsaye da wannan kiran nashi ko kuma in ba ya tsaye da ba kai ka ce ka huda shi daga karkashin ka bai karkashin ka zaman kanshi yake mun gane kenan in ya huta galgashin abu talib ya kasi sun samu dama abu talib ya ce ya huta shi da galgashin shi suka ce to kamar mu kokarin ɗaya daga ciki an gane ko suka aiko min ashrafihim suka zo suka zanzamna da abu talib suka faɗa mai faƙalu sai suka ce ina abin ina ibn akhika qad sabba alihatina suka ce abu talib kai dai ka sani wannan dan kanan naka yana zagin allolinmu wa ahmadinina yana aibanta addininmu yana wulakanta addininmu wasafaha ahlamina ya zo ya wihintar da muhalke-muhalkenmu kan allolinmu ya wihintar mu da muhalki wadallala aba'ana an gane ku ya babbata uwayenmu da suka wuce an gane ku shi ne ai zaka ga cewa me ake ce mashi in ka tambaye suka ce ku bar kaza kaza kaza a har yanzu yan bid'a suna ba wannan abu su ce to kana nihin uwayenmu da kakanninmu sun yi a banza haka suke cewa ko a'a ina ruwanka da su tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce ta riga ta wuce laha ma kasabata insha Allah tana da abin da ta aikata wala kun ma kasabtu kuma za a ba ku al'adun da abin da kuka aikata ba ruwanku da su kai gyara kanka to sai suke cewa kuma yana bata uwayenmu an gane ko fa in ma an takfihi anna an takuffahu anna suka ce to ko dai ko dai ka tsaida shi ya hwasa yi mamu wannan abubuwan an gane ko wa in ma tukhalli bainana wa bainahu ko kuma ka kyale mu tsakanin mu da shi ba ruwanka ko bar mu mu da shi mu mashi magana an gane ko fa innaka ala mislu ma nahnu alaihi min khilafihi suka ce muna tanatar da kai kai har yanzu kana addinin mu addinin mu ɗaya da kai kenan in ya zagi allolin mu hada kai ya zagi uwayen mu hada kai cika ga muna kana a yadda muke mun saba tsakanin mu da Muhammad sallallahu alaihi wasallam farakfihi yace mu suka ce mu mun ishe shi ka kyale mu faqala lahum abu talib sai abu talib yake ce masu qaulan rafiqan ya wada musu zance tamsassa wa raddahum raddan jamilan ya maida su hankali ko sai ce ku koma shi kenan za ta yadda za a yi fasarafu an suka tai da suka tai dai abu talib yawa annabi magana annabi ya ce fa shi wa manzo ne bai yiwuwa ya bi umarnin sai saba umarnin wa umarnin ubangiji an gane ko ya ce shi manzo ne sai suka zo dai zan mun ga primary etap wannan ko the primary system da suka doka shine a zo a kawo a ja hankalin wan baban shi ya tsaida shi komi ai yanzu haka yan bid'a suna wannan abu a zo a ce kai ɗanka ya zo ya raina mutane yana ganin mu da gemu shi ma ya tsaye da gemu ya zo ya ɗage wani wando ya zo Allah mana gafara a ce mu mun tsaye da gemu kai ko kuma an uban bai da ma gemu yana aske shi a ce ko kai baka tsaye da gemu ba ya zo ya tsaye da gemu abin nan nashi rishin kumya ne ganin shi ya kawo ana haka ko ganin shi ya kawo daidai da mu me yake nihi kaza kaza Allah mana gafara Allah mana gafara kaga in ka zo kan gaskiya sai a haro toshe ka kan manyanka wanda zai su ma magana kaga wannan ai usulubi ne aka fi sannu sai na biyu mala ya ce al'usulubu sani usulubi na biyu a tahdidu bi munazalata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammihi suka ce zan su shaye hannunsu su sauka daga bin su gaba ɗaya daga shi annabin a rabu da shi a hasa mu'amala da shi da shi abu talib inda ba a hasa da a wannan ba mun gane ko kuma shi abu talib ba ya sako shi ba su su rike shi sayan da zai da shi to za a ja baya gaba ɗaya daga rasulullah hashi hashi an mun shi lamma mada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ala ma huwa alaihi yuzhiru dinillah wa yad'u ilayhi غلبت قريش وعادوه واكثروا من ذكره lokacin da annabi ya ci gaba da kiran shi ƙuraishawa ya ci gaba da nuna bayyana addinin Allah ƙuraishawa sai ta hushi da shi suka yi ƙiyayya suka yi ƙiyayya da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka yawaita ambatan shi duk inda aka zauna Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad ya dame mu wa hadda ba'dhum ba'dan ala ruju'i wasu suka matsa dole sai an dawo wato a bakin nan da aka tura ma Abu Talib sai an maida su sun ƙara mashi magana ta biyu suka ta na biyu din sai suka ce mashi ya Abu ya Abu Talib ya kai Abu Talib inna laka inna laka sanan wa sharfan wa manzilatan fina yace wallahi Abu Talib kana da girma kana da daraja kana da mutunci a cikinmu mun gane zuwa za a yi a ƙara latsa abu talib ko an mun shiga annabi suka ce wa inna kad istahanai naka istahai naka min ibn akhika falam tanha anhu mu mun nemi shawara ka hana ka tsaida shi wannan dan dan uwan naka kuma kai ka ki tsaida shi har yanzu ya ci gaba da abin da yake sai suka ce wa inna wallahi ka sani wallahi abu talib mu yanzu la nasbir ala haza min shatami abaina mu ban mu iya haƙuri a ci gaba da zagin uwayenmu an gane ko fa tasfihi alamina wa aibi alihatina hatta takfihi anna a zo ana watsa mu mulkin mulkin mu ana wawanta allolin mu ana cewa gumukan banza ne ana wawanta su suka ce wallahi sai ka tseda shi wannan karar suka ce aunu naziluka aunu naziluhu wa iyaka ko kuma mu yi baya mu janye halkan mu da komi ba sai da ma ba a saya da kai da shi duka ai shi ne aka killace su a cikin sha'ab da abu abu talib ko mun gan shi abdul mutallib kai wa fi zalika ya haluka ahadul fariqain da aka ce a cikin wannan cikin mu ko ko ko mu ko ku dai ya halaka fa qala abu talib abu talib da yaga abin nasu yayi tsanani yace to bari a gani me za a iya doka na mataki mun gane ko tunda ana shirin tsaye da kowace mu'amala da kai kamar kai yanzu ne a tare a ce a gari ba abin da za a sai dama ba a sayan komi a hannunka aiki ba aikin da za a baka to ya zaka yi karayu kaga zai yi wahala ba abin da za a saya ko abin tuha ba a sai dama komi abu talib sai ya ce ma aqil ya ce ya aqil itini bi muhammad ya aqilu she ka kira man muhammad sallallahu alaihi wasallam abu talib ya tura aqilu ya kira muhammad aqilu ya tahi a tsakiyar rana da ƙarshen rana ana tsahi falon ba a tahun ƙala abu talib yayin da suka zo muhammad da aƙilu sai abu talib ya ce ma muhammad sallallahu alaihi wasallam inna bani amaki ammika haula'i za mu annaka tuzihin fi nadihim ya ce wannan da kake gani ɗiyan minanka ne ɗiyan wan babanka ga sunan ko ‘yan uwan babanka wannan ɗiyan ‘yan uwan baban naka ga sunan duka suna cewa kana zage kana cutar da su a cikin mazaunansu wa masjidihim haka zalika haka cikin masallacin su duk kana zuwa kana cutar su kana san zagin allolin su kana jiya musu ba dadi fantaha an azan Abu Talib yace Muhammad ka bar cutar da su ka tsaye da wannan abin naka fa halaqa annabi sallallahu alaihi wasallam basarahu ila sama qal annabi ya daga kanshi sama yace tarawna hadha shams a garjin rana tsakiyar rana kasan kuma ranar saudiya ba irin ta nan bace ba rana gare su sosai saboda suna tsakiyar duwatsu ko ina dutse ne ya ce shin kuna ganin wannan ranar kala ya ce ma ana bi aqdari ala an ada zalika minkum ala an tash'aluni minha shu'la ya ce wallahi ko da za ku dora kuna haska ni kuna gasa ni jikin ranar nan kuna doda rana ya ce wallahi ban iya bara abin da nake yi yanzu mun gane azaba a ƙona shi ya ƙona da rana rasulullah ya ce wallahi bai iya bari bai iya bari kawai ci gaba zai yi akwai lokacin da suka ce in kudi suke so in kudi yake so ya hadi nawa yake so a bashi in mata yake so ya zaɓi duk da yadda yake so a aura mashi in mine ne kawai su ya sha haɓa allolin salahiya an gane ko sai da yau hadu maganar nan ya ce ko mi su nai bai bari sai abu talib ya ce wallahi ma kazabna ibnu akhi qattun farshi'u ya ce wallahi tun da muke bai taba mana karya ba kuma kun san ba yanzu zai fara ba kawai ku fahim mun fahimta da ma ya hadi ya ce ko da ranar nan za a zo ana mai gashi da ita an gane ko ba zai yi ni ba ba zai ba zai hwasa ba kiran da yake shi ne abu talib ya ce kun san dai bai taba mana karya ba ce kun bai wa fara a wannan ba kawai ku fahim gaskiya ce hadi ko mi zo kuma bai wasa to sai hikimar da ke da kwai a cikin wannan marhala zan mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine Abu Talib ya hiso game da kowa a duniya so na tabi'i ba so ba na musulunci yana son shi sosai kuma yana kyautata mai wayar fa'u anhu yuhamihi yana kare shi an gane ko wa yukhalif qaumahu fi dalika kuma har ya yi saɓani da mutanen shi saboda annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Duk da dai Abu Talib alaƙai da dini, har da dai ya kasance a kan ba addini su ɗaya da annan Muhammad ba. Illa an Allah ta'ala kadim tahana kalbahu bi hubbihi hubban tabi'iyyan Allah ya jarabci san san annabi a cikin zuciya Abu Talib so na kirki so na tabi'i ba na shari'a ba ba na musulunci ba. An gane ko? kuma ya tsaya abu dalib aladini ƙaumihi zaman shi yake musulunta hikima ce daga wurin Allah da ya hana Abu Talib ya musulunta an gane ko na'am saboda ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce Abu Talib ya musulunta islahu aslama Abu Talib lama kana inda inda mushriki quraish wajhan wala kalam da a ce Abu Talib tun farko ya musulunta in yazo zai kara annabi misas ce dama musulmi ne dama wulakanta shi zasu to yana kan addinin su Allah sai ya bar shi kan addinin su kuma yake kara annabi saboda sun san tare yake da su ba tare da annabin ba ba su iya taba shi amma ai da ya musulunta da darajar shi ta zube mun gane ko da ba sa yi kwarjinin shi ba kawai wulakanta shi za su yi an gane ko da sun sa hannuwansu kan abu talib kuma sun waɗi maganganu kan shi amma Allah ya kima shi sai bar shi a kawo da shi sai kuma ya zama ceto ga musulunci usulubi na wato hikima ta ko darasi na gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Ubangijinka shi ya san kaɗai ya san me yake halitta kuma shi ya san me yake zaba a halitta. An gane ko? Alƙasas aya ta Na'am. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ubangijinka shi ke halitta abin da ya ga dama kuma shi ke zaɓe aya ta 68 na'am zaka ga cewa a wato Allah subhanahu wata'ala ya raba halittun shi kashi-kashi da nau'i'ika nau'i'ika an gane ko kaga sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo ma annabi kaga shi aka hudo shi shirye sai ya kama wasu yoyayyun baba guda biyu duka duka kafirai ne amma dai yana sama-saman wuta wane ne abu talib shi ne yake kare annabi sai aka ɗanyo sama-sama da shi shi kuma ɗayan wan baban nashi yana can fiddarkil asfali minan nari can kalkashin wuta shi kuma saboda yana mi yana cutar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai wulakanta shi yana wulakanta shi shi ne Allah ya ce mana sai su lararan za ta lahab da sannu za a zara shi wuta mai haɓaɓɓaka an gane ko usulubi na uku da kafura suka bi su toshe wannan da'awai shi ne mi na mai gauga mu ida usulubin nan insha Allah na'am al-ittihamatul batila li saddin nas alu tuhuma tuhuma da suka yi ta yi ma annab sallallahu alaihi wasallam ta ƙarya ta banza dan mutane kar su zo wurin annab sallallahu alaihi wasallam na farko suka ce mahaukaci ne ittahamuhu bil junud wa fi zalika nazar qawluhu ta'ala a wannan ne da suka ce mahaukaci ne sai Allah ya ce وقالوا يا أيها الذي نزل نزل عليه الذكر إنك لمجنون sai suka ce ya kai wannan wanda kake cewa an sabko ma alqur'ani an sabko ma ambato suka ce kai dai wallahi mahaukaci ne kai dai mahaukaci ne ka duba fa to wai kai aka ce ma annabi mahaukaci ba dai kai kai kai na yanzu me ba hada ma annabi ba da abin da aka hada ma annabi kai da an hada ma miki abin tashi hankali a matsayin ka na da'iya annabi wasu ka hada ma kirikiri to wai shine ka zo kana bata rai a cikin da'awa kawai as-sabr ala al-aza fihi me hadi me zagi ya zaga me yabo yayi kawai kai neman lada kake wurin Allah ba ruwanka ba ruwanka kar zagi ya bata ma rai kai yabo ya ruda ka kai abinka da ikhlasi ka nemi ladan ka wurin Allah annabi suka ce ma innaka lamajnun wai sai da suka kira shi ya ayyuhal ladzina nuzila alaihi zikr ya kai wannan wanda kake cewa an sabko ma alqur'ani kai kuma hukunci ne Allah mana gafara suratul hijr aya ta shida Allah subhanahu wataala sai ba su amsa a cikin suratul qalam aya ta biyu ko nun wal qalami wama yasturun Allah ya ce mi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ka sani wa kai da ni'imar da ubangiji yama wallahi kai ba ma hukaci bane ba rabu da su su yi taimi ka sani kana da wani lada ka sani kana kan ɗabi'u masu kyau Allah ya yabe shi an gane ko kaga da suka ce mai innaka lamajnun annabi bai rama ba sai Allah ya ce la ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun suka zo suka ce annabi kai asiri ne sihiri ne kawai yake kai sihiri ne yake ku rabu da shi Allah ya san ko da suka ce wa ajibu wai suna mamaki an ja'ahum mundirun minhum wai mai galgadi zai zo daga cikin su mamaki suke wa qalal kafiruna haza sahirun kazzab ko kafirai sai suke cewa kai wannan ha masahirci ne makareci kaga suka ce masahirci kuma suka ce makareci annabi wa ake ce masahiri ne yake kuma ga ƙarya kai wanda suke shaida bai taba ƙarya ba wanda bai taba ƙarya ba tun yaranta sai ya zo shekara 40 ne zai yi ƙarya tun shekarun shi na yaranta bai taba ƙarya ba sai a 40 ne zai yi ƙarya ai ka san mahukuta ne suka ce sahirun kazzab kuma suka haka Allah ya ce mana wa qala alladhina zalamu in tattabi'una illa rajulan mashura wai sai su wanda suka zalunci kansu suke cewa ku sani hukumai kun san waye kuke bi mutum ne wanda aka asirce shi ne kuke bi bai cikin hayyacin shi an asirce shi haka suke ce ma annabi yasa dai sun ce ma mahaukaci kawai ita da awakka ba ruwanka sai ta hayane su an hada mu wanda ya higa suka zo suka ce ƙarya gare shi suka zo suka ce Allah ya ce mana a wannan waƙalar kafiru na haza sahir sahirun kazzab sadko kafirai sai suka ce wannan ai wato mai asiri ne kuma makareci ne na haka kuma Allah ya ce mana waƙalar lalina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wanda suka kafirce sai suka ce wannan ifk ne yankan ƙarya ne iftarahu annabi kirkiro shi yayi fa'anahu alaihi qaumun akharun wasu mutane can jama'a sai suka zo suke kama mashi yana kawo muku yankan ƙaryan nan faqad sha'u zulman wa zura Allah ya ce hakikan sun zo da wani wato zalunci kuma sun zo da mi qaulu zur wato sun zo da fadar zur ƙarya kenan suratul furqan ayata ayata hudu haka zalika sun yi ittihamin shi cewa kawai tatsiniya ce yake zuwa yana tsarawa ya hudu a ƙuranin nan kai tsakanin da Allah in ba mahaukaci ba ya da tatsiniya da wannan ayoyi masu tilawa masu kwanciya hankali kawai kawai kafurawa maka yin iska ne lokacin da yayi wanda suka mutu a kafurci Allah mata kafara Allah ya ce wa qalu asatirul awwalin iktatabaha suka ce ai tatsiniyar mutanen harko ce ya je rubuto ta fayyatum la alaihi bukratan wasila sai ake zuwa ana mai diktanta dikte ko imla'i shifta shifta ake cewa dikte da wanda to wai sun mace bukratan wasila sahida bare ce sun mace shi ummi ne bare a mai dikte sun mace annabi bai iya rubutu bai iya karatu ba an gane ko kaga sai suka bi usulubin nan duk wanda suka san zai musulunta sai su kawo ƙarya su haɗi su ce kaza ne kai yanzu in ka zo in ka zo zaka je wurin wa'azi wurin a ce malam wane yana wa'azi sai ɗan unguwar su ce ma kai malam wane mahaukaci ne ha an shi ma bugo yake yanzu zaka ga ya dare ya buge ka to ka shi ko a ce kai malam wane kuma kareci ne ƙarya zai je ta zuzzura muku kaga sai ka ki zuwa to su sai suka bi hanyar nan suke toshe dawa annabi sallallahu alaihi wasallam usulubi na ƙarshe wanda malam ya kawo wanda da shi ya kamata mun gama shi ko insha Allah sai shine usulubin mi i'tiqadul jasadi abin sai ya kai za a kai ga sa hannu bugo da cutarwa bugo da cutarwa da suka gani cewa an yi an yi annabi da sabon shi sai karuwa suke da awa sai tahiya suke hatta wasala bihim ila amrin ila i'tiad alaihim jazan sai suka mai alƙawarin cewa wa un habi hasabuha kishi shi da su harayi tattaba shi da su harayi kuma suke ma cutar mi wato masu rauni duk wasu masu rauni suke cutar su suke kishin su suke ba su kashi daga cikin misalin wannan rawa imamul muslim muslim ya rawaito daga abi huraira qal yake cewa daga cikin misalin abubuwan da aka so a taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam na shiki qala abu jahl abu jahl yace hal ya afir muhammad wajahu baina azharikum shin wai kuna kallo gaban ku muhammad yake zuwa yana duka goshin shi yana sujada gaban ku kuna kallo ban wanda ya hana shi abu jahl ai musa abu jahl tsantsagoran tsatsawagen dan daban dan iskan kafirin faqila sai suka ce na'am suka ce muna kallo faqala sai ya ce wallata wal uzza na rantse da alata na rantse da al'uzza kaga karshen rantsuwar su ce lokacin manya-manyan gumakansu ya rantse da su an gane ko kuma abu jahal tsoron shi ake kowa tsoron shi yake la'in ra'aituhu ya fa'al zalika la'afa'anna ala raqabatihi ya ce wallahi inda har na isko shi na isko yana sujada nan ya duka sai na soki wuyan shi daga wuyan shi zan soke shi da wuka ko da mashi ka duba ka gani aka soke mutum da wuka ko da mashi ta wuya me ake da shi kisa ne direct ba wai ta haddi ba ne ba kisa ne au la'uffiran na wajen haufin turab ya ce ko in kama huska tashi in yi ta murza ta a cikin ƙasa in yi ta durguna huska shi yana su da ha ya yi ta murza huska ya danne ta yi ta murza shi cikin ƙasa ka duba yadda yake son yi ma rasulullah wala ya isa da iska abuja karakterizai ma wallahi allah mana tsari fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli sai ka gashi ko ya isko annabi yana sallah abu jahal gashi ya isko annabi yana sallah ga rantsuwar da ya yi mize ma annabi in ya isko shi yana yi kawai sai ya zabura ya je zai soke shi zai soki wuyan shi yana sallan nan an gane ko fama fasha a minhu jama'a suna kallo kuma da mai yayi rantsuwa kawai sai suka gani abin ya ba su mamaki ya masu surprise illa wa huwa yan'akisu ala aqbayhi gashi yana ja baya haka yana baya baya da karfi akan baya bayan shi Abu Jahal babu komi a gaban shi kawai yake baya baya da karfi haka an gane ko wa yaqi biyadaihi kuma yake kare wani abu da hannuwan shi haka ka san ka tsorata misali wani abu ne ya biyo ka kana da damar juya haka huta da gudu gudun da yaya kake yin shi na baya baya kuma kana kokarin ture abin ka san shi hannu bawan Allah ne da abin da aka yi a jikinka hannu kake tara in takobi aka saro ma babu komi a hannunka hannu kake tara ka duba kaga ko yaro saka ba kashi a makaranta da bulala kana daga hannu yake karewa sai da hannu ya kore to yake tura hannun shi shi yasa ko ko wata wuta ka gani ko wani abu sai ka tura hannunka ka ware hannun nan dai ka shi zai ije ma saboda karhin mutum duka nan yake yake turawa kuma yana tafiya baya baya yana kallon saman shi har sayan da zai yi kuma su suna ganin babu komi ya kasa isa a wurin annan muhammad kaga abin mamaki ko faƙila lahu sai aka ce mai malaka mini ne ya same ka sun san jabberi ne kuma jabberi da kai suka ji tsoro mini ne ya zo maka wannan faƙal sai ya ce inna baini wa baina hula khandaqan min nar yace wallahi tsakanina da shi wani garu ne kai tsaye aka bude man na wuta mun ga garu garu na wuta garu ai akwai na rami kuma akwai na katanga to shi na wuta ya gani wuta zallanta an yi garu tsakanin shi da rasulullah kai wallahi ya iska ne kawai Allah ya riga banta ba Allah ala qulubihim in qul inna qul inna huda huda Allah ku shiriya shiriya ta Allah ce wallahi in Allah ya shirye ka ka gode mashi kai yanzu wanda zai ga wannan abun kuma ya ki imani to menene zai gani me zai gani garu ya gani na wuta an kare su kuma shi ya tabbatar shi kada yake gani kuma su wanda suke na bombe ganin garin nan ba garin ba kadai ya ce wa haulan wa ajini hata ya ce da wani rafkeken amale wanda bai taɓa ganin girman shi ba amale raƙumi ƙatan amale kasa amale yana kisa ko iritan haka ne ko ku ne masu amale yana kisa ko amale yana kisa ƙatu kuma ya gani wanda bai taɓa ganin gidan shi ba kuma amalen ko sabbi lahu ajniha yana da fukafukai ka duba haka gani amala da fukafukai shine yake hamantarewa ƙatin amala kuma nuhoshi yake kuma ga garu na wuta shi da yazo ya cuci annabi annabi yana ce yana sallar shi dan Allah ka duba ka gani in zuciya ta bushe aka ke gani an Allah ya so shi da shirya daga nan sai ya yi kowa imani ko ba gaskiya ba to shirya ta ubangiji ce da ubangiji ya shiryar da kai wallahi ka gode mashi ka ce yi da tabbatar da kai kai ya barka kai ka kasance an Allah ya gada ma ya gada ma ya yi ka kai da Abu Lahab din Abu Jahl din in ya gada ma ya gada ma ya yi ka kai da Fir'auna wallahi ko ma ka yi shi iskanci ma Allah mana gafara Allah kare shi yasa Allah in ya shiryar da kai ka gode ma Allah ka duba abin da ya gani ya ki imani min mu'jizat rasulullah yana daga cikin mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai wani shi ma yana bin cikin manya-manyan kahurawan bashi an gane ko kawai ya zo ya ya bashi ya hana mashi ɗan gama wannan suka ce ba wanda zai amso ma bashi ka sai muhammad an gane ko ya zo ya ce ka amso min bashi na ya ce ta so mu tafi taso mu tai ya ta yace wannan yana bin ka bashi yana karkarwa ya ce i ya ce ɗauko kuɗin shi ka bashi ya ɗauko ya bashi da ya ta yan izgidi suka ce kai kake tsoron muhammad yau ya ce wallahi wasu manya-manyan zakuna ne na gari a kafaɗin shi kowane zaki hamon warto ne yake yi kowane ya yi zuciya kawai so yake warto ne kaga mala'iku ne kuma ka sani Allah subhanahu wata'ala ya ga dama hatta da kai yau in ya tashi tsare kai ya nuna wannan ishare wani malami yana ba da labari an taɓa yin wata isa a Amerika. wata ɗaliba ce musulma da hijabinta da katuwarta da komi ta ciko dare wurin karatunsu wurin karatunsu yanzu dare ya yi za ta gida kuma titin da zata bai aika san akwai tituna wanda sai a hankali kuma titin shine hanyar gidansu na abubuwa ne yan lega ne na ƙarshe yan shaye-shaye yan fyaɗe yan mine ne kawai ta yi ta'adda ta yi ta askar sai ta wuce ta yi yaƙini allah zai kare ta kuma ta wuce lami lahiya suna kallon taska jalita yanzu wata irin tasu da ta zo tana zuwa suka amshe ta suka bubbuge ta suka mata fyaɗe sai aka kama su irin wannan shari'a da ake sai aka ce ai akwai wadda ta fara wucewa da hijabi me yasa ita basu mata ba suna kallon ta sai wannan suka kama sai suka ce ita wannan lokacin da ta zo wucewa da wasu kati ba su taɓa ganin irinsu ba masu bura gati ne wanda in sun noho su kashi ne zan su sha sai hikarin su su ne suke tahiya bayanta ba su taba ganin irinsu ba suke gadin ta ita kuma tana gaba ci ta zai su isko ta ita kuma wannan taso ita kadai to ku duba hikima Allah subhanahu wa ta'ala magana an yi ta yaya ta ita kuma ita kadai ta wuce kuma an gani ita kadai ta wuce kuma ta wuce kuma su sun ga wasu katti wanda ba su taba ganin irinsu ba da buransu da komi sai hikarin su wa ma ya alamu junuda rabbika ko yau in zaka tsare dokokin Allah duk inda zaka Allah zai tsare ka ihfazullah yahfazka ihfazullah tajidhu tijahaka ka kiyaye dokokin Allah Allah ya kiyaye ka can tajidhu amamaka ka samu Allah a gaba da kai kaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai shi Abu Jahl ya ware ya hada musu ga abinda na gani an gane ko na'am ya ce hada fukafukai bayan annabi ya ida sai ya ce masahabbai laudana minni ya ce wallahi azim da ya kuskure ya sha kudo kusa da ni da zummar ya cutar da ni ko da ya tsallake wannan handa din da wannan amalin na raƙumi na kasan amalin fike kasan mala'ika ne saka ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana lahtafathu mala'ikatu udwan udwan ya ce wallahi da mala'iku sun ciccira shi gunduwa-gunduwa za su yi da shi gunduwa-gunduwa kasan gunduwa-gunduwa ina ka kama ragon sallaka ya kake mashi ci wallahi da mala'iku sun ciccira shi gunduwa-gunduwa da ya nuhu a rasulullah a nan da mala'iku sun ciccira shi gunduwa-gunduwa kala sai ya ce fa'an zalallahu azza wa jalla akan wannan sai kansu ne allah ya sauko kalla bari dai saurara ka ji innal insana la yatgha lalle mutum da kake ganin shi yana dagawa yana shishigi yana titi da kai an ra'a mustaghna wai dan ya ga ya wadatu dan ya ga ya wadatu shi kuma wadata bi take sanyawa zaka ga mutum aksari in ya wadatu sai yi dagawa titi da kai shi kuma Allah subhanahu wataala sai yake ce mana can allazina in makkannahum fil ardi aqamus salah bayan Allah na kirki su ne Allah ya ce in muka tabbatar da su a ƙasa za su tsaye da sallah sai su koma ga addinin Allah yadda ya kamata wa hata zaka su bada zakka an ra'a ustaghna Allah ya ce dan wai yana ganin ya wadatu inna ila rabbika ruja to ka sani komai makomar tana wurin ubangijinka sai Allah ya ce wala inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana can madakata yana jira inna ila rabbika ruj'a lalle makoma tana wurin ubangijinka a ra'aitan lazi yanha Allah ya ce ba ni labari shin kaga wannan wanda yake hanawa abdan idza salla bawan Allah in zai yi sallah yake son waya hana shi hai ai cewa zai soke shi ko yace abdan idza salla Allah ya ce a ra'aita in kana alal huda na'am shin ka bani labari shin in ya kasance akan gaskiya hai aw amara bi taqwa ko kuma wai umurni ne yake akan aji tsoron Allah ara'aita in kazzaba wa ta'alla ka bani labari kana ganin idan ya karyata ya juya baya to alam ya alam bi anna Allah yara shin bai sani ba Allah yana gani Allah yana ganin shi yana ganin duk abin da yake faruwa kalla la illam yantahi lanasu an bin nasi ya Allah ya ce bar dai ya ce wallahi la illam yantahi idan har bai bar wannan abin nashi ba lanasu an bin nasi ya za mu kama shi da zankon shi dan san zanko kamar mutum ya tara gashi yanzu mutum ya tara gashi in ka kama gashin shi ka tattara gashin gaba ɗaya ka kama shi ba ka gama da shi ba sai yadda ka ce sai yadda ka yi da shi sai to zan mu kama shi da zankon shi nasiyatin kazibatin khati'a wannan zankon dai mai karyatawa mai mi mai kuskure Allah ya ce fal yada unadiya ya je ya kira duk wanda zai kirawo in yana so duk wanda zai kirawo ya kira shi ya zo Allah ya ce sanada zabaniya da sannan mu kuma zan mu kira zabaniyawa kun san waye zabaniyawa mala'iku masu gadin wuta su mala'iku masu gadin wuta daga cikin wannan azabar su idan Allah ya ce kuma shi bulala in suka kama maka bulala ko in suka kama mashi bulala su ba su gajiya jin daɗin su ke nan in ba a ce ku bari ba haɓara kawai bulala ce daɗi kawai suke ji ibada suke yi ba wasu tunanin wani rai ne ko wani abu wani abu ko kuma zahi kake ji ko mine ne kamar yadda in ka samu rago ko kaza saka yanka baka tunanin zahi zata ji rai ne Allah ya hore ma ko sai ka yanka in ka za ta gasin kana ci kana tunowa rai ce nama da kake ci soye gashe ya kake ji normal gwanin daɗi to su ma daɗin da suke ji ba su hutawa bulala kawai suke kuma ka gane bulala wata mala'ika ba irin ta mutum ba bulalan mala'ika Allah ya ce sanadar zabaniya su wannan zabaniya su zama mu kirawo Allah ya ce kalla bar dai la tuti'hu kalkabi mashi kalkabi shi wasu jud waqtarib kai sujada ka kusanta ga ubangijinka din kai sujada ka kusanci da ubangijinka suratul alaq daga aya ta 6 zuwa ta 19 an gane ko qala urwatu bin zubair urwatu dan zubair yace sa'altu abdullah bin umar bin amri bin amr bin as na tambaya abdullah dan amr dan asi akhbarani bi ashaddi shay'in sana'ahu al-mushrikeena bi nabi sallallahu alaihi wasallam ka ba ni labari fiyayyen mafi wahala abinda mushrikai suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai yace bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijri ka'ba na'am yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a cikin ka'aba an gane ko cikin ka'aba iz aqbala uqbatu bin abi mu'aytin sai uqba dan abi mu'aytin yazo fa wada asabahu fi unqihi sai ya dora tuhashi ya sa kayan shi ko bargon shi ko wani abu a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam fa khanaqahu khanqan shadida ya shaƙe annabi shaƙa ta kirki ta kwarai sosai na'am fa aqbala abubakar hatta akhaza bimankibihi sai abubakar yazo ya kama kafadan shi an gane ko wa dafa'ahu an nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ja shi da ƙarfi ya ture shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba kaya ya wani rawan rawan ko kuma bargo bargon shi da suke ratayowa ko wani kaya kayan shi ya sa wuya annabi ya kama ya shaka sosai ya so ya kashe rasulullah abubakar ya zo da ƙarfi ya ja shi ya janye shi daga cikin wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wataala ya ce ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah shin wai yanzu ku kashe sai Abubakar yake ce mai Abubakar yake ce mishi wato ya haka yato hadar Allah subhanahu wataala ya ce ku yanzu tsakanin da Allah mutun dan ya ce ubangiji na Allah shine zai kashe shi ya janye shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala ya sha wahala an taba jikin shi an taba lahiyar shi sosai dan ya iso da wannan kai kuma yanzu duk wannan ɗin da za ka yi watakila sai dai a haɗa ma magana haka ne ko to ko da ta kai ga bugu ko ta kai ga ɗauri ka san an yi ma wanda ya ka sai ka yi haƙuri asabar wa al'azafi as'ala as'ila lil muraja'a tambayoyi na muraja'a استخدم كفار قريش أساليب كثيرة لسد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة أذكرها بالإجمال قريشاوا sun bi hanyoyi da yawa don su tushe wannan da'awai ka zano su ne muka yanzu ko hanyoyi hudu ko tambaya ta bi malam yace ma fi baqa'i abi talib ala kufri wa adami islami hikmatun arada Allah biha ta'ala uzkurha da abu talib yake musulunta har ya mutu ya tsaya a kafirci wata hikima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka faɗi wata hikima ce اتهام قريش اتهم قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعدة تهمة أذكرها قريشاوا sun tuhumce annabi da tuhumce tuhumce da yawa kazano su ma yanzu muka bayanin su ne ya kamata mu tsaya ganin lokaci yayi sai fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure karamce ilimi da gare mu Allah ya he mana ya kare shi ya share shi daga kiran zamu Allah ya nuna mana sati sama muna cikin masu rai da lahiya sai mu tashi alhijratul ula ila alhabasha hijira ta farko zuwa habasha Allah ya nuna mana ya Allah muna roƙonka dan kirman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu bamu sani ba Allah ka sa karatun da ya zama sababin mu shiga mu aljanna gaba daya Allah ruwan nan da ake Allah ka ba mu daidai karhin mu Allah ruwan nan da ake yi Allah subhanahu wataala ka hawwala su zuwa gonakin mu ka sa mu samu abinci mai yawa mai albarka Allah subhanahu wataala wanda suka riga mu gidan gaskiya kan inundation din nan da ake ciki Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya karbi shahada su wanda ba su da lafiya ya ba su lafiya wanda kuma gidajen su suka roshe Allah ba su abin da su mai mu da muke cikin koshin lafiya Allah ƙara dawwamar da mu cikin koshin lafiya ya ƙara kare mu اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم حوالينا لا علينا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حدم ولا غرق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته